أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله يدعو da mu cikin wannan masallaci inda muke ci gaba da karatu cikin littafi na risala muna fata abin da zamu karanta Allah ya ba mu lada akai Allah ya yassare mana aiki da abin da muka fahimta inda zamu yi kuskure Allah ya gafarta mana to za mu ta muna nan cikin babi da yake magana kan azumi kuma muna cikin sa wannan shine darasi na arba'in da shidda to malam ya ce wa man safara aqalla min arba'ati burdin fa zanna anna al-fitra mubahun nan ne kuma wasu mahabbi ilaina Na'am, to duk wanda ya tafiya, wanda ya yi tafiya tafiyan nan bai kai burdi hudu ba, bi ma'ana bai kai tafiyan da za a yi kasaru ba. Fazanna annal fitira mubahun sai ya yi tsammani, annal fitira lallai ya sha azumi ɗin nan mubahun ya halatta a gare shi. Fa'afɗara sai ya sha azumi, mun gane ko? To wannan fala kafara ta alaihi babu kafara a kan shi. amma zai sake wannan azumi guda ɗaya. Ma'ana ya ɗauki ya yi tsammanin cewa tafiyan da zai yi ya kai ƙasar. In tafiya ya kai ƙasar kuma ya halatta ka sha wannan azumi. Sai ya sha azumi sai daga baya bayyana masa cewa ai wannan tafiya ba ta kai ta ƙasar ba. To wannan babu kafara a kan shi sai dai akwai ramako shine wa alaihil qabawa amma akwai ramako a kan shi. wa kullu man aftara muta'awwilan duk wanda ya sha azumi muta'awwilan alhali yana yana mai tawili wajen shan wannan azumi din sannan shi ma fala kafarata alaihi babu kafara akan shi babu kafara akan shi saboda me yana mai tawilin cewa yana ganin ya halatta ya sha ba wai ya sha da gangan bane yana ganin a'a halin da yake ciki ya halatta ya sha shine tawili din to sai daga baya ya gane a ashe wannan din fa ba wani tawili ne karɓaɓɓe ba to nan ma dai babu kafara a kan shi sai dai ramakon wannan guda ɗaya wanda ya sha malam ya ƙara magana ya ce wa innamal kafaratu iyaka ita wannan kafara tana kan man afdara muta'ammidan wanda ya sha azumin nan muta'ammidan da ganganci ya karya wannan azumi da ganganci ta hanyar bi aklin ta hanyar ci ya ci abinci aw shirbin ko ya sha abin sha aw jima'in ko kuma ya jima'i to wannan shine kafara yake kai nan ma in yayi da ganganci kafaran nan kuma ma alqaba'i tare da ramako mun gane ko kafara tare da ramako shi kafara shine na laifin da yayi ramako kuma na wancan dai wanda ya sha din ba wai kafara ne take madadin azumin da ya sha ba wannan kafara na laifin da ya yi ne wancan kora mako shi ne madadin wancan azumi din Malam ya ce wal kafara to kaga wannan kafara fi zalika a cikin wannan shine it'amu sittina miskinan mutum ya ciyar da miskinai sittin li kullin ga kowane miskini muddin za a bashi muddin muddin nabi bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam da muddin nabi sallallahu alaihi wasallam shine in ka ɗauki wannan sa'i ka kasa shi kashi hudu to ka bada kashi ɗaya kowanne za ka bayar na mutane sittin fazalika wannan koyacciyar ɗin na ahabbi ilaina shine yafi a gare mu walahu ya samu an yi kafira yi wannan kafara bi itqira qabatin da yanta wuyaye shine yanta bawa ko ya yanta baiwa aw siyami shaharain ko kuma yayi azumi wata biyu mutatabi aini masu bibiyan juna to wannan shine kafara in an yi kafara in ana maganan kafaran da ake yi na cikin ramadana yawa ciyarwa yan tabawa ko kuma azumi guda biyu a jere wata biyu a jere mun fahimci wannan ko walaisa alaman aftara fi qaba'i ramadana muta'ammidan kafaratu to yau kuma sai ana ana cikin ramako yana cikin ramakon wannan azumi sai ya sake sai ya sake karya wannan azumi shine na mala yake cewa wallaisa bai zamo ba alaman afdara kan wanda ya sha ko ya karya azumi fi qaba'i ramadana wajen ramakon ramadana shi na ramako yake yi ba na watan ramadana ba a watan ramadana ne aka samu matsala yanzu yana ramawa to yana ramawa sai kuma ya karya wanda yake ramawa muta'ammidan da gangan to babu kafara akan shi mun gane ko babu kafara akan shi sai dai rama wannan wanda ya karya din wa man ugumi alaihi lailan duk wanda ya suma da daddare fa afaqa ba'da dulu'il fajri sai ya farfado ba'da dulu'il fajri bayan fitowar alfijir to fa alaihi qaba'u sawm zai rama azumin wannan rana din saboda me ya riga wancan niyya nashi ta riga ta datse sannan kuma bai tashi farka ba har sai bayan lokacin da niyyar azumi ya riga ya ƙare to saboda haka wannan azumi zai rama shi kaɗai amma wala ya ƙadi mina salawati sallolin da suka riga suka wuce ba zai rama ba illa ma a faƙa fi waktihi sai dai sallan da ya riga ya ya samu dawowa cikin hankalinsa ya farfado a wannan lokaci ɗin. Mun gane, alal misali ya suma tun tun azahar. Daidai shigo azahar ko kuma tun sha biyar rana sai ya suma. To bai tashi farfadowa ba sai sai sai sai magriba. Ko kuma mu ce sai bayan isha'i. To a wannan lokaci ba zai rama sallan azahar ba, ba zai rama sallan la'asar ba wa'annan lokutan su ya riga ya wuce domin lokacin sallan azhar da la'asar suna wucewa ne daga faduwar rana mun gane ko duk sallan azhar da la'asar da za ka yi bayan rana ya faɗi to niyya ma sai ka ba za ka yi niyyar su iri ɗaya ba sai dai ka yi niyya na ramako ba za ka yi niyya na ba da wannan sallan ba domin lokacin ba da ita ya riga ya wuce. To har in wanda ya suma bai yi azahar ba, bai yi la'asar ba, sai bayan magriba, sai bayan isha'i ma, sai ya farfaɗo. To shi kenan azahar da la'asar sun wuce shi, wani lokaci ne yanzu yake ciki yana lokacin magriba da isha. domin lokacin magariba da isha'i ba sa fita sai alfijir ya fito. Mun gane ko? To kaga ya zamanto ya farfado a lokacin magariba da isha'i. Lokacin azahar da la'asar wannan kuma sun riga sun wuce. Saboda haka ba zai rama wannan salloli ba na azahar da la'asar. Sai dai rama na magariba ya ba da sallan magariba da isha'i. Shine ya ce wala ya qadi min salawati illa ma afaqa fi waqtihi. To wannan shine. eh wanda ya abin nan ba zai ci gaba da cin abinci kamar mun yi irin karatun a baya wanda duk shi azumin bai ɗauke shi ba wanda ya farfado bayan sallan asuba bayan fitowar alfijir to kaga shi ba zai rama zai rama wannan wannan abin nan din wannan azumi na wannan yini ba zai ɗauke shi ba saboda me lokacin da zai ɗauki azumi ya riga ya wuce zai iya cin abinci har ƙarshe haka nan matafiyin da ya dawo kaga shi ma baya azumi shi ma zai iya ci gaba da cin abincinsa haka mace mai al'ada za ta ci gaba da cin abincinta haka nan mai jinin biki duk za su ci gaba da cin abincinsu na malam ya ce wa yambagi an so lissa'imi ga mai azumi an yi hafaza ya kiyaye lisanahu harcen shi wa jawarihahu da kuma gaban shi gabaki daya ana son wannan a wajen mai azumi in gane ko shine wancan hadisi idan kana azumi to ba a son ka yi yashashiyar magana har in wani ya zo ya cakale ka da faɗa ka ce mishi kai ne azumi ne mun gane ko saboda girman wannan wata ɗin wa ya azuma ana so ya girmama min shahar ramadana wato daga watan nan na ramadana ya girmama wannan al'amari ma azzama Allah abinda Allah ya girmama subhanahu wala ya ƙirbi sa'imin nisa'a, mai azumi ba zai kusanci mata ba, bi waɗa'in ta hanyar ya take su walal mubasharatu ko kuma ya rungume su walal qiblatu ko kuma ya- ya ya- ya sumbance su lillazzati domin jin daɗi finna fina har ramadana ayyinin ramadana kada mai azumi ya kusanci waɗannan abubuwa din wala ya haruma alaihi zalika fi lailihi amma duk wannan da aka ce kada ya kusanta ba haramun ne akan shi ba fi lailihi cikin daren ramadana wala ba asa haka nan babu laifi an yusbiha shine azumi ya wayi gari junuban yana mai janaba ya wayi gari gashi a wata ramadana ya wayi gari yana mai janaba wannan babu wani laifi akan shi janaban nan janaban nan ma na koma ta kowane irin bangare shine ma malam ya faɗi babba ya ce minal wada'i na da- dalilin ya taki matan shi to wannan babu laifi a kan shi zai yi eh, janabar shi ba ta hana shi ah, wannan wannan azumi ba wa man iltazza fi nahari ramadana bi mubasharatin aw qublatin fa amza li zalika fa alayhi alqaba'u to man iltazza duk wanda ya ji daɗi fi nahar ramadana a yinin ramadana bi mubasharatin ta hanyar rungume meniya aw qublatin ko kuma ta hanyar sumbanta fa amza sai mazi ya fito mishi ta dalilin wannan ta dalilin wannan to fa alaihi alqaba'u zai rama wannan azumin wannan rana kadai wayan amma da zalika in ko ya ganganta haka hatta amna har mani ya fito a yinin ramadana ta wannan dalili din to fa alaihi alkafaratu akwai kafara akan shi wa man kama ramadana to mun gama da wannan batun za a je batun abin nan wato na filfili na ramadana Mala ya ce wa man kama Ramadana duk wanda ya miƙe a cikin watan Ramadana ta hanyar wato yin nafilfili. Imanin yana mai imani wa saban sannan kuma yana mai neman lada da wannan ibada na ƙiyamun laili da ya yi. Da ƙiyamun laili da, da, da asham da tahajjud duk magana ɗaya ake yi gaba ɗaya in dai a watan Ramadana ne, duk iri ɗaya ne. To duk wanda ya miƙe Ramadana imanin wata saban gufira lahu ma takaddama an gafarta mishi abin da ya gabatar min zambihi na daga zunubansa. Wayan kumta fihi bima ta yassara fa zalika marjuun in ya miƙe a cikin daren nan fa yayi ibada na na filfili da abin da ya sauka gare shi to fa zalika marjuun fabluhu eh wa takfiru dhunubi bihi wal qiyam fi na'am to fa zalika marjuun wannan abin so ne eh abin so ne gare shi bi ma'ana babu wani eh, iyaka na abin da zai zai yi nafila cikin shi na nafilfilin da zai yi amma yayi da abin da ya sawwaka a gare shi wa takfirin zunubi sannan kuma mai kankarewa ne da z- zunubai bihi da wannan na filfili da ya yi wal qiyamu fihi fil masajid to tsayi wannan da za a yi a yi shi fi masajidil jama'a a masallaci wanda ake yin jam'i a ciki bi imamin da liman wannan shine yafi a sayyidina umar ya zo ya samu sahabbai kowa yana sallan shi na na tarawihi kowa yana sallan shi shi kadai sai ya ce to bari ya tara su gaba ɗaya bi imamin wahidin da liman guda ɗaya to inda aka samu sallan tarawihi a cikin jam'i kenan to wannan babu wani laifi a kai wa man sha wanda ya so kuma kama fi baiti shi ma yayi wannan qiyamul layl wato a gidan shi wa huwa ahsan wannan shine ma abin da yafi mun gane ko saboda me nafila ne liman qawiyat niyyatahu ga wanda niyyan shi take da ƙarfi wahda ya salli yayi wannan nafilan shi kadai a gidan shi wannan shine yafi wa kana salafus salih mutane na eh, salaf wato marigaya as-salihi na kwarai sahabbai kenan sun kasance ya komo na fihi fil masajid suna yin wannan qiyamul layli a cikin masallatai bi 20 rak'atan da- da rakawoyi 20 suma yutiruna sai su yi witiri bi salasin wato da raka'a uku wa yafsiluna baina shaf'i wal witri suna rarraba tsakanin shafa'i da witri ba su hada ukun lokaci ɗaya suna yin sa biyu sai su yi ɗaya suma sallu ba da zalika sannan sai bayan tafiyan wa'yancan aka samu suna yin wannan sallan sittan wa salasina har talatin da shida gaira shaf'i wal witri banda shafa'i da witri kaga yan ka hada da shafa'i da witri har talatin da tara kenan wa kulli zalika wasin kowanne ka ɗauka a wannan yayi wa yusallimu min kulli rak'ataini yana yin yana yin sallama ga kowane raka'o'i guda biyu in yayi shi mai yin wannan nafila wa qalat aisha tunana aisha radiyallahu anha ta ce ma za da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yi ƙari ba fi a cikin nafilfili fi ramadana cikin watan ramadana ne wala fi garihi ko kuma a wani watan ramadana ala isnai ala isnatai asharata rak'atan ba da halwitro bai yi ƙari a kan raka'o'i goma sha biyu ba wanda bayan wannan raka'o'i goma sha biyun sai ya yi witiri da guda ɗaya kaga raka'o'i goma sha uku kenan mun gane ko malai ya karkare da wannan hadisi kuma wannan hadisi shi ma ingantacce ne ya karkare da wannan hadisi kan cewa raka'o'i goma sha sha biyu zuwa sha uku ga baki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi cikin dare cikin dare a ramadana ne ko kuma a wani ramadana to ka gani ya nuna mana kenan cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma duk abin da ya sa kaga babu tsanani a ciki saboda magana ne ake yi na nafila yawa dan sanka da sallan azhar ba za ka ce bari na yi raka'o'i takwas ba yau ko kuma raka'o'i goma sha biyu a wannan farilla ne mun gane ko to amma wannan saboda nafila ne sannan kuma kowa yakan yi daidai karfinsa shi yasa kaga babu tsanani kan cewa mai isa aka wuce din amma annabi sallallahu alaihi wasallam dai da ramadana da wani ramadana baya wuce iyakacin waɗannan so duk wanda kai fawasi'un mayalwaci ne zaka samu lada akai Allah ya taimake mu za mu tsaya a nan gobe sai mu tashi akan babi da yake magana kan itikaf abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله muna tawassuli da ibada da muke yi ya Allah wannan rikici da yake tasowa a yammacin arewacin ƙasar nan da kuma gabashi ya Allah ka warware mana su ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka mana maganin abin da yafi karfin mu ya Allah ka nisanta duk abin da muke jin tsoron shi gare mu gaba ɗaya ya Allah ka kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin masha Allah